الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci a wannan wuri mai albarka don ci gaba da darasi na riyadu salihin wanda har yau dai muna cikin hadisi na Ka'ab ibn Malik wanda ya yi jinkiri bai je yaƙi na tabuka ba wanda yaƙi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi shi ya tafi shi shekara ta tara wanda di yaƙi wanda annabi zai je bai nuna ina ya tunkara amma saboda haɗari na wannan yaƙi da nisa na wuri sai sa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa masu inda za ya don su yi kyaukyawan shiri kabubn malik ya ce tun da yake bai taɓa tanadan abin hawa har biyu ba bai taɓa jin lafiya ba da wadata wadda za ta sauƙaƙa mashi tafiya yaƙi kamar wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama bai ɓoye ba ya ce ga inda za mu ita tabukan nan daga inda annabi yake ta kai kilo dubu tafiya ce wadda zuwan annabi tafiyar shi da dawowar shi ta kwashi wajen wata uku ka'ab ibn malik annabi ya tafi yana cewa zan tafi zan tafi zan tafi har annabi yayi nisa zan tafi zan tafi zan tafi bai tafi ba har annabi ya kai tabuka kuma yawan mutane da ke da kwai a wannan yakin ya ce ba wanda zai iya fakewa ba a gane bai tafi ba sai an yi haka to amma kusancin ka'ab ga annabi sallallahu alaihi wasallam da yanda annabi yake yawan tuno shi sai ce ina ka'ab yake lokacin da ya zauna a taboka a wannan lokacin wasu suka fara cewa jin kanshi zai bar shi ya zo wani daga cikin sahabbai mu'az ya taka ma wannan mai magana birki annabi yayi zaman da zai yi a tabuk ya kare ya dawo madina kowa yana zuwa yayi ƙaryar shi cikin munafikai da wasunsu ga abin da ya hana ni zuwa ga abin da ya hana ni zuwa ga abin da ya hana ni zuwa ka'ab ibn malik yace yazo ya tsaya gaba ga annabi ya ce inda gaban wani na zaya da sai na yi makaina mafita saboda ina da baki na san abin da zan tsara in ce shi ya hana na zuwa kuma annabi ya karɓo uzurina ya ce to mine ne amfanin kuma in ma annabi ƙarya ya yarda da ni Allah ya kunyata ni don haka sai ya faɗi gaskiya ya ce ina da komi na tanadi komi kawai zuwa dai ne ban yi ba annabi a wannan lokacin ya ce amma wannan to ya yi gaskiya kenan waɗanda suka wuce annabi ya saurare su ya ji abin da suka ce amma ya ce ƙariya kake munafiki sai shiru ya kyale su amma da ka'ab ya zo ya yi magana shi ya ce sai annabi ya ce amma haza faƙar sadak shi dai wannan ya yi gaskiya ka'ab ya ce baicin ya bado baya daga wajen ma'aiki annabi ya ce ku je Allah ya san yadda zai yi da ku ya dawo sauran mutane wanda ya zo tare da su suka ce kai yanzu kowa na zuwa ya yi ƙarya annabi ya ce mashi Allah ya yafe maka shin in ƙaryar ka yi annabi ya ce Allah ya yafe maka wannan addu'a da annabi ya maka ba ya kai a yayi maka wannan ƙaryar ba kuma ka samu kwanciya hankali ya ce da suka rinka ziga ni sai da naji bari kawai in koma in ce ma annabi kawai ina da uzuri abinda na faɗa ma na farkon nan ƙarya ne ƙarshe dai aka je haka ya ce abinda ya ba shi ƙarfin gwiwa da ya tambaya ya ji akwai wasu mutane guda uku mutanen kirki ne su ma da ba su je yakin ba zuwa suka yi suka ce ma annabi su ma ba abin da ya hana su akwai ma waɗanda suka je suka ɗaura kansu a masallaci suka ce ba su kwance kansu annabi ya ce shi ma ba zai kwance su ba sai abin da Allah ya yi to haka ya kasance annabi ya ce kan wanda ya ƙara masu magana wata rana ya dira ta katanga ya dira ma abu katada ya rinka mai magana sallama ma ya kyale shi ya ce yanzu kai baka san ina san Allah da ma'aiki ba ya ce to Allah dai shi ya sani ya yi kukan da za ya baro wurin kafirai suka ba shi mafaka wani ya turo mai da sako kai ba karamin mutum ba ne wannan wulakanci da ake maka nan wajen annabi baka cancanci a wulakanta ka ba don haka mu muna iya baka mafaka muna iya baka mafaka ya ce wannan mamugon abu ne kau ya je ya nemi murhu wanda ake yin biredi ciki ya jefa takardar ciki a ƙarshe shi ne yake faɗa mamu a nan babaina ma'ana fi sokil madina idha nabatiyun min nabati ahli shami mimman qadima bi ta'ami yabi'uhu bil madina yaqulu man yadullu ala ka'b ibn malik sai ga wani mutum daga cikin na batsi ana ce mashi na batsi saboda yana kukkugo wani abu daga ƙasa istinbatsi ciro abu daga wani abu ya zo ya ce wane ne zai nuna mani ka'ab fafafikan nasu yushiru na lahu ilayya sai mutane suka rinka nuna mashi ga ka'ab can ga ya ce niya hatta ja'ani fadafa'a ilayya kitaban min maliki ghassan sai zo ya kawo mini wannan takarda ta shi shi wannan sarki wa kuntu katiban ni na iya rubutu na iya karatu fa qara'tuhu fa idha fihi amma ba'du fa innahu qad balagana anna sahibaka qad jafak mun ji an ce annabi wanda kake bi ya watsar da kai ya yi wohi da kai amma ya saka a maka magana walam yaj'alka Allah bidari hawan Allah bai saka cikin wulakanci ba gidan wulakanci wala madiya Allah bai tozartar da kai ba falhaq bina nuwasik zo ka tarda mu zamu taimaka maka zamu baka agaji zamu baka mafaka fakultu hina qara'tuha wa hadhihi aydan min al-bala' ya ce lokacin da na karanta wannan sako daga wannan sarki na ce wannan ma wani bala'in ne na daban ga matsatsi da nake ciki ga kuma sauƙi ya zo ta inda bai dace in karɓi wannan sauƙin ba ko annabi ya matsa maka ka yi haƙuri da maci na wajen annabi khairun laka a ce ka je neman sauƙi wajen wani mutum wanda yake kafiri wanda za ka iya rasa addininka fatayamman su bi hattanur sai na je na nemi murhu hattanur tanda inda ake yin biredi shi ake ce matanur ya ce nan nufi wannan murhu fasajjartuha na toya ta ciki na kunna mata wuta ita wannan takardai hatta idha mabat arba'una min al-khamsin kwana hamsin ne suka yi suna cikin wannan hali na annabi ya hana a yi masu magana sai da kwana arba'in ya yi cikin hamsin ɗin nan was talbatil wahayi wahayi ya yi jinkiri idan رسول رسول الله هنا عندكم واستلبت الوحي بفتح الساء واستلبت الوحي nan wastalbatil wahyi la ma'ana lahu kenan akwai nusakh iri-iri ne wannan nuska ta gaba nan nan ba ta da ke ko kaɗan wastalbatal wahyu bi ma'ana ta akara idha rasulu rasulillahi kun ga anan idha rasuli rasulillahi la idha hadhihi fujaiyya idha siga rasulu rasulillahi nan bi kasra bai da ke wannan ko kaɗan ya ati ni faƙala inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya amurka an ta'tadilan ra'atak kana ga musibu wanda suka fada a ciki saboda saba ma ma'aiki guda ɗaya kaɗai ya kai a ce mutum ka kowa ya mai magana ya kai a ce mutum ya nisanci matar shi bayan kwana arba'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wahayi bai zo mashi ba na cewa Allah ya karɓi tubansu aka ce kowa ya nisanci matar shi daga cikin waɗannan hukum fakultu limra'ati sai na ce ma matata in ji ka'ab ilhaƙi bi ahliki fakuni indahum fakultu limba'ati ilhaƙi bi ahliki fakuni indahum a? a na'am ya muruka an ta'tazilam ra'atik an ta'tazilam ra'atak هكذا هو فقال إن رسول الله شي mai sako ma'aiki wanda annabi ya turo shi shi wajen wannan ka'ab yace inna rasulullahi ya'muruka an ta'tadila imra'atak annabi yana umarninka naka nisanci matarka fa qultu uballikuha yace to sakinta zani am maza af'al ko mizani fa qala la yace a a ba sakin ta zaka yi ba bal i'tazilha fala taqrabannaha ka daini sance ta kakka kusance ta kusanci namiji da mace wa arsala ila sahibayya bimithli dhalik kuma waɗannan guda biyun wanda su ma sun yi jinkiri aka aika masu su ma su yi haka fakultu limra'ati sai na ce ma matata ilhaqi bi ahliki fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hadha al-amr sai ce kike ki riski iyalanki ki je wa gidanku har Allah madaukakin sarki yayi abin da yayi anan kaga wannan gaba tana nuna abinda suka yi nan na jinkiri da rishin zuwa yaƙi suna da hali abu ne wanda yake mai girma saboda wannan ukuba wadda aka yanke masu ukuba ce wadda take mai tsanani inda abu ne ɗan kaɗan ba za a yanke masu wannan hukunci ba wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanke masu an hana a yi masu magana wannan yana ba mu abinda ake ce ma al'uquba bil hajiri a yi ma mutum uquba da kyale shi rishin yi mashi magana ƙaurace mashi wannan abu ne ana yin shi tare da diba maslaha da mafsada annabi yayi kuma ƙaurace ma mutum bai wuce kwana uku in aka haɗu a yi sallama amma in wani abu ne mutum ya yi wanda yake ya shafi addini to wannan lokaci za a iya ƙaurace mashi fiye da kwana uku an gane annabi ya ƙaurace ma matan shi wata ko kusan wata ga annabi ya ƙaurace ma ta'ab shi ma kwana hamsin kenan nan malamai sai suka bambanta tsakanin abin da yake akwai maslaha ta addini in ƙaurace ma mutum da za a yi gaba da za a yi da mutum don addini ne to ana iya ƙarawa akan kwana uku amma in ba ta addini ba ce to annabi ya ce la ya hillu li muslimin an ya hajjura a kawo fauka talafi bai halitta ga musulmi ya yi gaba da ɗan'uwan shi sama ga shekar gama sama da kwana uku kinan haka ake daidaita tsakanin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam wancan da malamai suka kalli wannan hadisi ya ce ka a wuce kwana uku ga annabi ya kai kwana hamsin da irin 'yan kalakato ne na zamaninmu sai su ce wannan hadisin karya ne aha wannan suka sa su ce wannan wanda annabi ya ce ka a ƙaurace ma mutum sama ga kwana uku za su ce karya ne saboda annabi ya ƙaurace kwana hamsin to amma masu hankali wanda suka karanta usulul fiqh sai su kalli fuskokin ba iri ɗaya ba ne wannan in kuka kula ɓangaren abin da ya shafi addini ba addini ne ba wani aka taɓa ba ba wani aka malaifi ba Allah ne ya ce aje a yi yaƙi tare da annabi wannan yake zuwa wa ya taɓa ciki ba wanda ya taɓa Allah ya taɓa kenan in abu ne na addini sai malamai suka ce ana iya ƙarawa akan kwana uku amma in abu ne wanda ya shafi na ɓata maka ka ɓata mani to annabi ya ce ka a wuce kwana uku kaga in aka raba fuska ta hadithi ko da ana ganin zai ci karo sai ya ke cin karo to haka malamai suke bi wurare daban-daban wajen irin wannan hadithai su sasanta tsakaninsu amma ƙaurace ma mutum yana buƙatan a tsinkayo natijar shi a hango me zai bada na sakamako in mutumin da daman ka riga ka san kai ba kima gare ka gare shi ba ko kuma in ka kaurace mashi shi ma zai shiga harkar shi alhali in ya tafi kuma zai fada cikin hallaka to irin wannan ba a kaurace mashi sai a zauna tare da shi zama tare da shi din nan zai fi gyara mashi akan a ce a yi gaba da shi wadda za ta sa ya ƙara nisa yana yiwuwa in yayi nisa inda zai shiga kuma ba zai tarbu da sauki ba yanzu inda masoya duniya ne ba sahabban annabi ba ne sallallahu alaihi wasallama kana kalar kanka kawai sai ya zama an aiko ma saƙo na cewa za a baka kariya da kyautatawa cewa yi nuwasik yi wasihi bi ma'ana duk abin da yake so a rayuwa zai kawo mashi shi na kariya ci da sha kuɗi duka za a bashi inda ire-irenmu ne kenan daga nan dama ta samu to amma su ba mutanen duniya ba ne don haka wannan aike da aka mashi ya ce to shi ma wannan wani babban bala'in ne takardar bai tsaye ya ɓata lokaci bai je toyata ta to sai wata ta zo kuma aka ce ku nisanci iyalanku di ba ka gani abdullahi ibn umar da baban shi ya ce ya saki matashi yaya aka yi sai da har aka zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sannan annabi ya nuna ya yi ma baban shi biyayya ya sake ta amma ka diba lokacin da annabi ya ce ma ubai a ubai a ka'ab ka'ab ibn malik ya ce mashi nisanci iyalanka kawai abin da ya tambaya sakinta zan yi ko a'a aka ce a'a kawai nisantatta kakka kusance ta kusanci na aure daga nan kuma ya ce mata ta tafi gidansu to wannan lafzi na ilhaƙi bi ahliki wannan malaman fikihu suna ce mashi al-talaqu al-kina'i saki na kinaya wanda yake ɗaukar saki yake ɗaukar abin da ba saki ba wajen ɓangaren fikhu muna da anwa nau'o'i na saki akwai at-talaq al-munjaz wanda kai tsaye da ka faɗe shi shikenan za a zartar da shi in ka ce ma matakka anti talikun ta sako ko tambaye ka ba a yi akwai at-talaqul mu'allaq saki wanda aka rataya shi ga wani abu in kika shiga wannan gidan na sake ki wannan talakul mu'allaq jumhurul ulama cewa suke in ta shiga ta saku sai dai malamai suka ce ba a sakinta ana tambayar shi ne me kake nufi tsoratar da ita kake son kayi dan katta fita matanmu suna da ladabi in suka ji an ce kan aurenki bari suke amma matan larabawa wallahi lokacin da zai ce in kika fita kan aurenki ita kuma lokacin za ta ce uqsimu billahi sa akhruj na rance da Allah sai na fita kuma ta fita din wane ne zai je neman fatwa miji saboda ustazo sai da kai kai shekara 45 ya iya yin gida wanda ke da girman masallacin nan ko bai ma kai ba sai da shekara 45 ya je tsufa sannan ya samu ya iya yin gida mai faɗin masallacin nan in ya samu hakan fa ƙatan gida gare kenan sannan ya samu abin da zai kaiwa ya iya yin wannan auren shi ma abu ne ba mai sauƙi ba to yanzu ya ji wannan matan za a rabu da ita kasan aka rabu da ita yana yiwa tana ɗa biyu uku ba irin matanmu ba ne masu tausai cewa bayan da za a yi in kai mijina ƙara a'a tana cewa ka sake ta na farko sadaki wanda baka cika ba sai a daga ƙara sai ka cika shi sannan wannan 'ya'ya irin yadda mu muke ma mata a sake ta ta tafi da 'ya'yan gidan uwa ko uba a yi ta wahala a can la kana saki za a kai ƙara wannan yaran sai dai ka ji kira wane wane zai ci kaza a wata wane wane zai ci kaza a wata zai je makaranta ta kaza kudi har gidan da zai zanna ma kaza ne don haka yanzu in albashin ka jika 150 ne sai su yanke maka turwasan mil jika 300 za ka bata a wata da ita da ɗiyanta sai ka kai ka rinka jin to kenan maimakon kama haya bari in bar mata gidan sannan in nemo waɗanda zan zuwa in cika mata to waɗannan ababen su ne suke tunawa matan da ta yi fushi ta ce fita wallahi sai hita sai ka yi mamaki so kana gani in mutum zai allaka saki in kin fita ana tambaye shi ne in kin fita wannan gida akan aurenki in kika shiga gida kaza akan aurenki to wannan malamai suka ce nace muku al'a'imma wanda suke jumhur al-imam Abu Hanifa Malik wa Shafi'i wa Ahmad rahimahumullah sun tafi akan cewa wannan saki da yace haka ne in dai ta shiga gidan kawai shikenan ta sako malamai suka ce a'a a tambaya tambaya ake saki yake nufi ko kuma tsoratar da ita in ya ce saki yake nufi ta kaka yana yiwuwa gidan 'yan iska ne ya ce in na gaki wannan gidan to ke ma kenan 'yan iska ce ba ni zama da ke na sake ki kuma cikin zuciya shi haka yake to irin wannan ya yi niyyar saki saki sai akwai ta shiga amma in ya zama da taurin kai ne gare ta in ba ta ji maganar saki ba ba za ta ki shiga gidan ba ko ba za ta ki fita daga gidan da ya ce kar ta fita ba to wannan malamai sai suka ce ba sakin mata ake ba ba sakin mata ake ba saboda matan nan dai asli mata shi ce kuma an daura mata aure da shi shi kuma wannan abu da ya faɗa ba saki ba ne wanda zamanin annabi aka yi irin shi zamanin annabi ba wanda ya taɓa ce ma matar shi in kin fita daga gidan nan na saki a in zai saki saki kawai zai ba wanda zai ce in ƙarshen wata ya zo na sake ki babu wannan kenan wata hanya ce ta zo daga baya wadda za ta hana ka abin da yake halal ne gare ka menene halal gare ka wannan matar ka ce an ɗaura maku aure wannan in kin shiga ɗin na sake ki wannan wani abu ne aka zo da shi daga baya sai malamai suka hangi cewa in mutum ya zo zai haramta ma kanshi wani abin da yake halal gare shi kafara yake ta rantsuwa ina suka samo wannan lokacin da annabi yake shiga ɗakin wata mata yana shan zumuwa mata suka shirya mashi ɗan ƙasa suka ce duk wanda ta matso shi ya ce ta ce ya ji wari ta ce ta ji wari jiyan da annabi yake da tsafta annabi bai sun a ji wari gare shi suka shirya sun san annabi abin da bai so madama dai tana zuwa yana shiga ta ba shi zumuwa wannan dadewan su kishiyoyi haushinta suke ji suka ce to shi kenan sai mun san yadda za mu yi mu hana shi dadewa cikin wannan daki sai aka shirya a aisha hafsa duk wadda ya matso daga cikinmu ta ce wannan ba haka suka ce ba don haka ni ina kin ƙari wajen gayin hadisi da sharhi to ka gane duk wadda ta matso ya ce ta ce ta ji wani wari annabi bai so a ji wari gare shi haka kau suka yi daga nan annabi ya ce to daga wara yau ba ni ƙara shan wannan zumun ka gani abu ne wanda ya hana kan shi wanda halal ne gare shi to sai Allah ya sabko da aya ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim qad faradallahu lakum tahillata aymanikum ya kai wannan annabi me yasa zaka haramta abinda Allah ya halitta maka tabtaghi mardata azwajik kana neman yardan matanka wannan ma darasi ne gare mu ashe annabi yana neman yardan matan shi wani abu da yake jin daɗin shi yake so sai iya hana makan shi saboda yardan matan shi a hiddomin mu yanzu wannan namijin lalle cikin ku ana iya a samu ni dai ban iya haka annabi ya haramta makan shi wani abu saboda ya yarda da matan shi don haka annabi ya ce khairukum khairukum bi ahlihi wa ana khairukum bi ahli yayyanku shine wanda yafi kyautata ma iyalan shi ni kuma na fi ku kyautata ma iyalan shi to lokacin da Allah ya tashi nuna mashi wannan abu da yayi haramta ma kanshi wani abu ba haka ya kamata yayi ba sai Allah ya ce kad faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum Allah ya wajabta muku abinda za ku iya fita daga cikin rantsuwa da kuka yi to sai suka ce in mutum ya saki matar shi ya ce in kika fita wannan gida na sake ki kan aurenki suka ce to wannan za a tambaya me kake nufi kana nufin da gaske in ta hita din ka sake ta ko kuma so kake ka hana ta fita in so kake ka hana ta fita to sai kai kafaratu yamin kafara karar tsawa sai dinami ya yake yin ta ne rantsuwa ya yi azumin kwana uku haka muke da an ce ka fara ta rantsuwa sai a ce azumin kwana uku yanzu ga sayi ya ce ai azumin kwana uku ka fara ta rantsuwa da farko ba azumin kwana uku ake yi ba abinda ake farawa 'yan baiwa a wancan lokacin da ke da bayi فكفارته إطعام آه لا لا قطع فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم تيد مسكيني غوما أو كسوتهم كو تفاتد مسكيني غوما أو تحرير رقبة كو أنت بيوا أو أنت لوكتين كنا كاغا wannan ukun ana ce mashi wajen malaman usulul fiqh alwajibul mukhayyar wajibi wanda aka ba mutum zaɓi a cikin shi cikin ukun nan kana da zaɓi kaji na farko waɗannan ukun kana da zaɓi ‘yan tabaiwa ciyar da miskini goma tufatar da miskini goma to wanda bai samu ɗayan wannan ukun ba ne faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kafaratu aymanikum idha halaftum wanda bai samu haka ba shine ke yin azumin kwana uku duk wanda yayi rantsuwa kawai ya farma azumi yayi aikin banza wallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an yi ta zuba shi ko to abinda ake farawa dai nemo abinci kake ka samu miskini ko almajirai ne ka samu mai abinci ka sai masu su goma su cika cikin su shi kenan eh ko kuma cikin kayan nan masu kyau ka tsari da guda goma ka samu miskine ka ba su ba wanda suka yage ba kuma to daman yan nike da saukin ciki ba da kayan a cin da miskini ya fi sauki mana ba ka gani yanzu in aka ce yanzu kwamfule guda zai sai abinci nawa eh kana gani ko? ka gani to ba magana ci yan tabaiwa ake ba saboda yanzu ba lokacin ba ne to wanda ya kasa wannan Allah ta faman lam yajib wanda bai samu waɗannan ba mafhumul mukhalafa shine wanda ya samu wannan bai halitta ya koma wajen yin azumi kenan wanda bai samu waɗannan ba shine zai yi azumi faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idha halaftum kenan wannan sai malamai suka ce kaffara zai yi ta ta rantsuwa ko dai ya yanta baiwa ko ya ciyar da miskine goma ko ya tufatar da su wanda bai samu hakan ba sai azumi guda uku to wanda ya ce ma matar shi in kin hita daga wannan gidan kan aurenki ko na sake ki kun ku abin mamaki fi kaho jama'a kan aurenki wannan bai zamo sarihi duka ba tare da bahaushe in yace kan aurenki yana nihin sake ne a amma za a iya mai tawilin cewa yana yiwuwa ya zamo sanadiyyar mutuwar aurenki to don haka sai a sa cikin atalaq alkina'i shi ma almuhim kun ji dai muna da talaq sarih na kai tsaye na sake ki ba a tambayan mutum muna da at-talaq wanda yake mu'allaq shine in kin yi kaza na sake ki in yana nufin sakin ne za a zartar da shi in tsoratar da ita yake nufi jumhurul ulama suna ganin in tayi wannan abun sakin ya abku amma mafi rinjayen magana shine bai abkuwa wannan saki ne ba a taba yin shi zamanin annabi ba kenan dai yanzu abin da ake yi shine zai yi kafaratu yamin saboda annabi ma da ya haramta ma kanshi wani abu Allah ce mace yi kafaratu yamin wannan kuma shine mafi rinjaye kuma shi ake aiki da shi yanzu a kasashen Larabawa ni dai ko ban san ko ina ba na san Misra na san Darul Ifta'il Misriya haka suke tafiya akan waɗannan abubuwa faman lam yajid fa siyamu thalathati ayyam to wannan saki kenan wanda yake ake ce mashi mu'allaq akwai at-talaq al-kina'i saki na kinaya yanzu nan ka'ab ya ce ma iyalan shi ilhaqi bi ahliki tafi gidanku yanzu in kace mata tafi gidanku to wanda ana ce mashi at-talaq al-kina'i dole sai an tambaye miji sai an tambaye miji da kace ta tafi gidansu kana nufin ka sake ta ne in ya ce bai nufin ya sake ta shi kenan sai a barbashi mata shi in ya ce saki yake nufi to sakin yake nufi to yanzu sai dauri ya zo na tambaya sai ta zo ai wasu mazan munafukai ne sakin yake nufi sai ce a ba shi yake nufi ba to a nan shari'ar musulunci ta sha bamban da shari'a irin ta shari'a irin ta ɗan adam wadda ya aje shari'a ta ɗan adam ba ta kula da halin zuciya daga inda kace kurum ba saki kace nufi ba shikenan to mu a fiqh na musulunci akwai wani abin da suke ce ma qaba'an akwai abin da suke ce ma diyanatan in gaba ga alkali kace da alkali ya tambaye ka da kace ma matarka tafi gidanku kin ishe ni tafi gidanku saki kake nufi koko ni kake nufi gaba ga alkali in yace ba saki yake nufi ba alkali zai gaskata shi qaba'an sai a bar mashi matar shi amma diyanatan kai da zuciyarka tsakaninka da Allah in wannan sakin shi ke cika na uku matan nan taka ta rabu da kai tsakaninka da Allah kenan yanzu magana wadda wanda zai zo ya ce to in ƙarya yake fa to kaga yanzu nan abinda muka faɗa din nan sai a tambaye shi sai a ce nan wajen alkali kenan alkali kuma bayan da za yi saboda shi ba alimun bi za ta sudur ba ne kenan bai san abin da ke cikin zuciyar shi ba da ya ce ba sake yake nufi ba shi kenan sai alkali ya ce shi kenan ba taka tana tare da kai to amma wannan in shi ke cike saki uku kai kuma da gaske da kai wannan saki uku kake nufi wannan mata kuma ka san bayan saki uku ba ta halitta gare ka to diyanatan sai addini ya ce maka wannan mata haramun ce gare ka ka sake ta kai kadai tsakaninka da Allah bai halitta kai mu'asharat to wannan shari'ar musulunci nan ta sha bamban da shari'a ta dan adam shari'a ta dan adam bata san abin da ke cikin zukatan mutane ba shari'a ta musulunci za ta umarce ka da abin da ake ganin zahiri alkali zai ce kaza kake nihi ka ce a'a shikenan kyale ka amma shari'ar musulunci tana bibiyar zuciyarka kai da kanka tsakaninka da Allah diyanatan wannan matar ta rabu da kai kenan ilhaqi bi ahliki wannan ana ce mashi at-talaqul kinai haka malaman fiqh suke jero wannan saki saki din hatta shine haka kawai yace ma matar shi tafi gidanku fakuni indahum hatta yaqdi Allah fi hada al-amri ha Allah ya hukunta abinda zai hukuntawa faja'at imra'atu hilal ibn umayyah rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama faqalat lahu matan wani tsoho kuma daga cikin waɗannan mutane guda uku sai ta zo ma ma'aiki ta ce mashi ya rasulallahi inna hilal ibn umayya shaykhun ba'a ta ce hilal tsoho ne ya girma ba'a haka yake shi kadai bai da wani mai yi mashi hidima in aka ce abu ba'a abu ne wanda ya tafi kawai bai da kamar bataccen abu ko abu wanda yake bai da wanda zai agaza mashi shine take nufi anan bai da mai aiki laisa lahu khadim to wannan tafsiri ne na wannan ba'i' din aslin ashay'u ba'i' shine abin da ya bace in kudi ne in suka fadi ana ce mashi ba hadal mal to amma nan ana nufin kawai shi kadai yake bai da wanda ke mashi khidma laisa lahu khadim fa hal takrahu an akhduma sai matar ta ce ya ma'aikin Allah inda zan je in bashi kula abincin shi shan shi babba ne tsoho ne kana kin haka kana jin biyayya na sahabban annabi da annabi zai ce bai so shi kenan mijin nata sai ta bar shi ba za ta je ta mashi hidima din ba shin kana kin in je in mashi hidima qala la sai annabi ya ce a'a ba laifi walakin la yaqrabannaki kada ya kusance ki da nufin mu'amala ta aure faƙalat innahu wallahi matan nan ta ce wallahi tabbas shi wannan mijinawa hilal ibn umayya ma bihi min harakatin ila shai tsufa ya kai mashi cewa bai iya yin komai bai ma iya kusantar mace to amma kaga wafa na matan sahaba ka gani ko ba ta tashi tana walwala ba ta tada hankali ta yi ne cewa annabi kai ya kusance ta kai ya kusance ki alamar cewa ita tana da saura ita tana da saura ta ce shi wannan mijina wa ma bai iya komi wallahi ba ikin Allah motsawa bai iya yi saman kaga saboda wafa kuma tana tare da mijin nan nata ba ta je ta yi aboki ba ba ta je ta ce bari ta je ita ma ta huce wani wuri ba ba ta zo tana faɗa ma mutane ba in ba don wannan abun ba sai su yi rayuwarsu su ƙare ba a san mijin nata bai iya yin komi ba saboda cika alkawari ya yi ya yi a da ya tsare mata ya mata ya kaza to lokacin da zarura ta same shi kuma sai a tuna baya shi ma sai a tsare mashi wannan duniya ya kaɗan ce i da cikewa ne kawai za a yi ta ce wallahi bai iya komai wa wallahi ma zala yabki mundu an kana min amrihi ma kana ila yaumihi hada tunda abin nan ya faru fa yana can yana ta kuka har yanzu har wannan yinin da ake ciki فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله في لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأتك sai wani ya ce mashi ka'ab kai ma me yasa ba za ka zo ka nemi ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wa sallama a cikin sha'anin matarka kai ma faqad adina limra'ati hilal ibn umayya an takhduma ga matar hilal an ce ta je ta yi mashi khidma kenan tun da dai aka ma wata izini matarki ta je ta mashi hidima kai da kace ma matarka ta je gida to ita ma tana iya ta zo ta zanna tare da kai kad dai ka kusance ta amma dai abinci zai samu akan lokaci wannan din ma wannan din ma ka'ab yace wallahi la asta'dinu fiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ban zuwa in ce mashi a bar ni tare da matata wa ma yudrini ma za su ya kulu rasulullah wa ya sanar da ni in na faɗi hakan me zai faɗa mani idan sta'adantuhu fiha in na nemi izinin shi ya bar ni ta zamo tare da ni wa ana rajulun shab ni mutum ne wanda yake saurayi ba kamar hilal nake ba falabistu bidhalika ashara layal na zauna kwana goma a cikin wannan sha'ani matata hatta koma gida duk duniya kuma an hana a yi mana magana fa kamula lana hamsu na laila sai dare na hamsin ya cika ba wanda ke man magana hina nuhiya an kalamina lokacin da aka hana mutane su yi mamu magana tun masallaitu salatar fajiri sai na yi sallata asuba sabaha hamsi na laila safiya ta dare na hamsin ala zahri baitin min buyutina saman rufi na wani daki daga cikin gidajenmu daga cikin dakunanmu fa baina ana jalisun ala alhal ina cikin halin da nake a zaune allati zakara Allah ta'ala minna hali wanda Allah ya ambata shi a cikin Qur'ani namu da Allah yace qad dhaq wa dhaqat alaihim al-ardu bima rahabat wa dhaqat alaihim anfusuhum وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا kenan ƙasa ta masu kunci bima rahubat wa baqat alaihim anfusuhum ƙasa ta masu kunci rayukansu suka masu kunci shine ce qad baqat alayya nafsi raina ta mani kunci wa baqat alayya al-ardu bima rahubat ƙasa ta mamu kunta mani kunci bima rahubat tare da yalwa ta ƙasa ɗin sami'tu sauta sarihin au eh sarihin aufa haka da ala sala sai na ji wani mai kira yana kira akan doki sallah wannan wani doki ne wanda ke madina akwai littafi na adam ana ce mashi badamasi la Allah wanda suka yi karatu a da na zaure sun san wannan littafi shi yana yaban annabi ne amma muna karanta shi a matsayin adam don ka haddace kalimomi wanda suke masu ƙarfi ya ambata sala wannan homo urubun fi ardi sal'in wa la'la'i hadithuhum qad taba dahran bi masma'i la'alli arahum yahtadi faydu admu'i ففيهم غزال قد ثوى بين أضلعي ولكنه من كل أسد الفلا أصفى wannan shekara talatin kenan kamun zuwan mu misira da zamani muka karanta wannan littafi wajen marigayi a maradi homo orobon yana yaban annabi ne yace larabawa ne fi ardi sal'in wa la'la'i a ƙasa wadda ke da wannan duci wanda ake ce masalla wala ala'i shi ma hadithuhum qad taba dahran bi masma'i yana nufin annabi zuba dan kuka na shauki zuwa ga annabi su dakata wa fihim qazadun cikin su akwai wani dan barewa yana nufin annabi kenan qad sawa baina ablu'i wanda san shi ya zauna mani a zuci dan barewa ne walakinahu min kulli usdil fala asfa dan barewa ne amman in ya zabura zai kai hari ya fi zaki kai hari yaban annabi yake yi kenan yanzu kalmomi kawai yake so ya baka kaji ayin yake karewa humu urubun fi ardi sal'in wa la'la'i hadithuhum qad taba dahran bi masma'i la'alli arahum yahtadi faydu admu'i fa fihim ghazalun qad sawa bayna adlu'i walakinahu min kulli usdil fala asfa sannan ana ce mashi al-bahru البحر الطويل فعول مفاعيل فعول مفاعيل اذا سلع دوتي ne ya hau wannan duti na sal'a yayi kira bi a'la sautihi da mafi daukakuwar sautin shi ya ka'ab ibn malik ya kai ka'ab ibn malik abshir ga albishir gare ka fakharartu sajidan sai na fadi na yi sujada ta godiya ga Allah maɗaukakin sarki ita ma wannan sunna ce in alkhairi ya zo ma mutum ya fadi ya yi sujada sujudi shukuri ake ce mashi ita ma tana daga cikin asunan almahjura wanda cikin wannan satin mun nakashi wani ɗalibi ana cewa an ba shi majistiyar da imtiyaz sai ya fadi ya yi sujada yanzu mutane sun bar yin sujada labari zai zo maka wanda zai canza maka rayuwa amma kuma kai shiru ba tare da kai sujudu shukri ba sujudu shukri abu ne wanda ake yin ta duk lokacin da wani alkhairi zai zo ma mutum labari na alkhairi zai zo ma mutum zai yi ta kuma ba a sharɗanta sai kana da arwala ba kana da arwala ba ka da arwala ba abin da ya lizimta cewa in za ka sujudu na shukur sai kayi arwala waɗanda suke ganin ai sai kayi arwala suka ce ai sujada din nan ai wani yanki ne daga cikin sallah irin su ibnu hazmin ce masu yayi to in za kama mutum sallama ma sai ka je kai arwala ke dan sallama ita kanta ai juz'i ne daga cikin sallah sai ya faɗi yayi sujudus sahwi sujudus shukri ta gode ma Allah madaukakin sarki da ya fidda shi daga cikin bala'in da yake ciki wa araftu annahu qad jaa farajun farajun sai na tabbatar da cewa lalle yayi wa bakin ciki tazo fa adana rasulullah sallallahu alaihi wa sallama annasa bi taubatillahi alaina sai annabi ya sanar da sahabbai adana ya sanar da su bi taubatin lahi alaina da cewa Allah ya karɓi tubanmu ya yafe mamu laifin da muka yi na jinkiri da rishin zuwa wannan yaki hina salla salatul fajr lokacin da annabi yayi sallata asuba fa zahaba an-nasu yubashirunana sai mutane suka rinka zuwa suna mamu albashir fa zahaba qibala sahibayya mubashirun sai masu albishir suka tafi qibala sahibayya wajen jihad da waɗannan guda biyun waɗanda muka yi jinkirin zuwa yaƙi tare da su suka yi wa raka ba rajulun ilayya farasan wani mutum ya ɗauki doki ya tado doki na ya rugo ya zo ya faɗa mani wasa a sa'in min aslam ƙibali wani mutum daga cikin ƙabila na aslam ya yo gaugawa wa aufa alal jabal ya yi gaugawa sai ya hau doki wani ya ɗauki doki ya je tarda shi wani sai ya hau doki daga nan sai ya kwala kira shi sauti ya fi gudu akan wani abin hawa wanda za ka hawa wa kana sautu asra min alfaras sauti ya fi gaugawa akan doki falamma ja'ani alladhi sami'tu sautahu yubashiruni naza'tu lahu thawbayya lokacin da wanda yazo ya kawo mana albishir yazo sai na cire kaya wanda nake sanye da su sai na bashi a matsayin kyauta faka sautuhuma iya sai na tufatar da shi so bi busharatihi wallahi ma amliku gairahu ma yau ma'idin ba ni mallaka abin da ya fi wannan a wannan yini hatta da kaltun masjida fa'iza rasulullah ka san wannan sa'idu da ya miƙe kawai shi ke sai a tarkizin ya bar ne ya ce banda banda banda tufafi fa wannan wanda na bada ɗin nan su kaɗai ne gare ne wasu arto saubai ne falabitsuhuma sai nan nemi aran kaya na sa wannan kayan wanzalaktu a tayammamu rasulallah sai na tafi ina nufin annabi a tayammum shi ne nufi nufin abu wala aminal baital haram waɗanda suke nufa ɗakin Allah wa kilmatun biha kalamun kadiyo am ibn malik ana nufi kenan nufin abu hatta bata yammamu sa'idan tayyiban ku nufi wuri wanda yake tsarkakakke a ne kenan yace fatalaqanin nas la kamun haka a ta'ammamu ina nufin ma'aiki ai aksuduhu ya talakanin nasu faujan faujan mutane suna tarbata jama'a jama'a yuhanni'una ne bitauba suna yi mani tahni'a suna taya na farin ciki da tuba da Allah ya karba nawa waya kuluna li suna ce mani li tahni litahnika taubatullahi alaik litahnika taubatullahi alaik tuba da Allah ya karba naka ya faranta maka da rai hatta dakhaltu almasjid hal na shiga masallaci fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama jalisun hawlahu an-nas sai ga annabi yana zaune mutane na gefen shi fa qama talha ibn ubaydillah sai talha dan ubaydullah ya tashi yuharwin yana gaugawa yana gudu hatta safaha ne wa hanna'a ne sai ya bani hannu kuma ya mani murna wallahi ma kama rajulun minal muhadiri na gairu cikin mutanen da suka kaura daga makka zuwa madina ba wanda ya taso don ya zo ya tarbe ni ya taya ni farin ciki fakana ka'abun ka'ab ibn malik la yansa li talha bai manta wannan abu da talha ya mashi dan adam yana hardace kyautatawa kuma yana hardace munanawa wani abin da baka tsammanin zai zamo mai shi ya rike shi a zuci sai zai rike shi na alkhairi ne ko kadan ne eh na sharri ne ko kadan ne kakka yarda ka yi shi dan mutane suna rike abin da ke faruwa na alkhairi ne ko na sharri kana ga tasowa kawai ya tarbe shi ya taya shi farin ciki saboda ya zauna cikin bakin ciki wajen wata biyu wannan abin kadai ya ce abada ba zai mance shi ba da ka'ab to ina ƙara tuna maku yanzu wannan mutumin wanda kuma lokacin da annabi ya tambayi ka'ab yaya ina ka'ab ya ce girman kanshi da takama da kallon kayan jikin shi ya hana shi zuwa kana tsammanin da aka zo aka kawo maka abu labarin shi har abada shi ma zai manta shi kidan wa qulu lin nasi husnan ku faɗa ma mutane ku aikata ma mutane abu wanda yake mai kyau qala kabun falamma sallamtu ala rasulillahi qala wa huwa yabruqu wajhuhu min as-surur lokacin da na mai sallama annabi sai ya faɗa annabi in yayi farin ciki kyalkyali fuska shi ke yi shine yace ya buruko asalin albarka shine walqiya walqiya irin wannan dai to annabi sallallahu alaihi wasallama in yayi farin ciki fuskan shi kyalkyali take saboda farin ciki qala abshir bi khairi yawmin marrat alayka mundu waladatka ummuk ka albishir kayi albishir da wani yini wanda shine mafi alkhairi na yini wanda ya zo maka a wannan duniya tun da mahaifiyarka ta haife ka fakultu au min indika ya rasulallah daga wajenka ne wannan abu ya zo au min indillahi ko kuma daga wajen Allah ne qala la bal min indillahi sai annabi ya ce wannan daga wajen Allah ne ka daga duk lokacin da kake karatu sai ka san Allah daban ne annabi daban ne ayyuka na Allah daban ne ayyuka na annabi daban ne sahabbai sun san wannan ko aisha radiyallahu anha da ta shiga cikin abin da ta shiga mahaifanta suka ce je ki ma annabi godiya ta ce a'a ni ba annabi zan ma godiya ba eh Allah zan gode mawa haka kuma kana gani shi ka'ab shi kanshi tambaya yayi wannan daga gare ka ne annabi ko kuma daga Allah ne shi annabi bai daukar kanshi ya aje wani wuri inda ba Allah ya aje shi ba yace a'a wannan daga Allah ne kenan ba ni ne ke karɓar tuba ba wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wane ne zai iya yafe laifuka in ba Allah ba yace a wannan daga Allah ne wani ban san wannan sa'id muna iya yi da sako a bar shi haka in aka bar shi haka kuma wancan karan almuhim ala ayyati hal kuna ga an kai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi cewa Allah ya yafe masu abinda suka aikata ma Allah Allah ya yafe masu na jinkiri na rishin zuwa yaƙi wannan me yake nuna mamu yana nuna mamu zuwa yaƙin nan in yaƙin Allah ne to mutum yana da dama ya ki zuwa wannan babban mugun abu ne Allah cewa infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ku taso ku tafi yaki kuna jin saukin tashin ko kuna jin nauyin tashin khifafan wa thiqalan kinan ya ayyuhal ladina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillah thaqaltum ila al-ard araditum bil hayati ad-dunya min al-akhirah fama mata'ul hayati ad-dunya bil'akirati illa qalil kinan rishin zuwa yaki ga wanda yake yana iyawa babban abu ne kadiba bala'in da su ka'ab suka sha wannan yana nuna da'a na sahabbai ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba abinda annabi zai ce masu su yi su ce ba za su yi ba su tsaya ma suna cewa dammi ko yaya aka yi kadiba mutum a ce ya rabu da matashi ya ce ma matashi ta tafi ya nizanci matashi abinda yake son ya tabbatar kurum sakin ta zai da an ce sakatakau saki zai ko yaya suke ko ƴaƴa nawa ke tsakaninsu da ita kuma to amma da annabi ya ce a'a kai ya kusance ta kuma hakan aka yi to don haka ba su saba ma annabi sallallahu alaihi wasallama cikin abin da zai yi umarni da shi amma in ka kalli rayuwarmu mu za mu ji an ce annabi ya ci nake annabin ya ce ka a yi ni kuma in aka tashi mutum ya fi kowa cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullah a baki to wannan shine ke bambanta mu da sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam su ba su zaɓa mu umarnin manzan Allah sai akan kuskure ko akan kadara ta gitto su saba kuma in hakan ya faru za ka ga cewa ba rena annabin suka yi ba za ka ga cewa suna girmama annabin su fiye da yadda kake tsammani kaga yadda ka'ab ya fada kuma kaga biyayya ga ma'aiki yadda ta biyo ma hakan baya don haka sahabban annabi ba wani abin da ke tsakaninmu da su sai dai mu ce radiyallahu anhum wa radu anhum amma ka rinka faɗan aibin su to alamar cewa Allah ya yanke maka wahala a lahira kenan ka san ka je ka yi laifi kai kadai ka je ka saba ma Allah kai kadai yana da sauki ka shiga cikin haƙƙin dan adam haƙƙin shi mutuncin shi to to wannan sai in shi ne ya yafe maka in ba haka ba sai an rinka ɗiba aikin ka ranar tashin alkiyama to mugun abin da shi'a suka yi shine sun shiga cikin haƙƙin sahabban annabi wanda suke wurdi na tine masu don haka sai a hankali anan za mu dakatawa sai sati mai zuwa in Allah ya yi za mu idasa wannan hadisi mu ga abin da za mu cikewa da shi sai sati mai zuwa in Allah ya yi rai kama nan taƙi na saudi'ullah hadinakum wa amanatikum wa kawati ma'amalikum ala khairin nan taƙi subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin